بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك ya رسول الله ina farawa da sunan ubangiji mahaliccin dubbai Allahu kenan mai sammai bakwai mai kasai bakwai mai wuta bakwai sannan ga aljanna bakwai ya ubangiji baka da fari baka da karshe ikon komai a hannunka yake wai ina kudurarka ina iradarka ina yanayinka ina samuwarka ina ganinka ina maganarka ina izzarka ina fuwayarka ina rahamarka ina mulkinka ina hikimarka ina tausayinka ina ni'imarka ina masaukinka ina ne baka na rantse da Allah masanin ka ɗaya ne jar shine Muhammadun Rasulullahi wa ya taba ji an ce wani Allah an banda Allah manzon Allah ina wani Allah an banda Allah manzon Allah duk wani Allah Allah ƙarya ne an banda Allah manzon Allah idan kana neman sanin Allah kai tsaye ka tafi gurin manzon Allah ya ku jama'a ku bani guri zan yi sujjada ga sarki Allah bayan na gama zan yi kirari da kulafuci a gare shi dan ya ƙara kusanta ni da manzon Allah idan ba ku sanni ba ni ne Hassan Abdullahi da ake walakabi da masoyan manzon Allah dan auta ne daga cikin ɗaliban maulana shek sharif sani jamboloji kan manzan allah na yi maka mubaya a sharifin sharifai nan gare ka nake zubin adashin soyayyar manzan allah amma kada a bani ɗaukar sai mun haɗe a farfajiyar manzan allah ina mai neman aiki a kamfanin soyayyar manzan allah sai ya hanzarta ya je ofishin manajan daraktan kamfani da ke jambulo fesgate domin ƙarin bayani akan soyayyar manzan allah ba ni shigewa in kyale ku waliyan Allah masoya manzon Allah Shehu Tijani Abul Abbas mai Tijaniya Sharifi dan gidan manzon Allah a wajen kyau da kama ka so kai kama da kakanka manzon Allah sannu waliyan Allah duniya da lahira ba ku da ba ku da firgici gobe kiyama ba ku bakin ciki dan irin ku Allahu yake so masu ba da ransu fansa ga masoyinsa manzon Allah na gaida Ali ban kashe gabar hama al inyasi a singali mai yawa ya tebo ga manzon Allah shehu ka wuce gaban gaba gaban ka sai dai yan gaban gaba sahabbai da ahlul bait yan gidan manzon Allah tafi abin ka shehu kowa ya sallama maka dan ka sallama wa manzon Allah na ji wanda aka halal kirarin zuwa gare ka manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ka manzon Allah kai ne nabiyin dayan da kai da Allah ba taba ji kun rabu ba ba ka da kwatankwaci dan kai ne zabarin Allahu da kake tsamo wanda ka sau daga halaka kai kadai ne rinin Allah wa yafi Allah iya rini kai ne mukullin kofar aljanna sai ka bude kowa zai shiga kai ne allan makaranta annabawa dole kowa ya biya ka kai ne tafarki madaidaci kowa ya bi ka zai hadu da Allah lafiya ba ka da malami amma dukkan ilimi gare ka yake dauka kai kadai ne malamin ka Allahu dan haka ba abin da baka sani ba baka taba aikata sabo ba da kai ma ya zama sunna ma'aiki ne yake jagorancin rundunar mayaka akan dokuna masu zurfin ido masu alamar tafiya manzon Allah ga juriya ga jarumta ga sadaukantaka ga bajinta ga baka ga iya yaki kowa ya ja da manzon Allah mutuwa sallallahu alaihi wasallam zuciya bata same ka ba ya rasulullahi face sai Allah ya haramta mata shiga wuta kai ne mai ladan duk wanda ba Allah ba dan kai ka zo da dukkan alkhairi kuma kai umarni da aikata shi kuma kai ka bada labarin kowa labarin ka ubangiji ke bayarwa mai gargadi mai shirya da duk wanda ba Allah ba kai Allah ya ce wa mai hankali kuma masanin gaibu idaniya ta yi kadan ta riske ubangiji amma banda idaniyar ma'aikin Allah ba a jayayya da kai bisa abin da ka gani ubangijin ka ne ya gayyace ka da ganawarsa saboda soyayya kowa ya riki wani ma'aikin Allah ya yi asara a saki kowa a kama manzon Allah a so masoyansa a so masoyansa kasa da soyayyar da ake masa ko da iyaye ne ko da sauran mutane baki daya hakika ma'aikin Allah kana kan manya manyan kyawawan dabi'u mai kyawun mu'amala mai barkwanci taskar mu'jiza baka rowar gaibu ma'abocin hikima da basira ga fasaha ga tsabar kunya ya rasulullahi ranka ya dada ya rasulullahi ka cike gurbin ibadar masu sallah da ibadar ka zauna ka huta ma'aikin Allah Allah bai saukar da alkur'ani don ka wahala ba sai dan tunatarwa ga masu tsoron Allah manzon Allah ka girma girma ya girma an kasa kwatanta ka kai ka tarewa Allah fada shi ma ya tare maka ina gwanin wani ganawa kowa garmaho ne kai kadai ne cikakke dubu miliyan jiran mutum daya kai kadai ne mutum kowa mutum mutumi ne namiji uban mazaje kuma kai kadai gayya a can badar da udu ba can ma badin makiyinka bai san ka ba abun duban kowa annabin jajaye da bakake mai abin hawa a sama mai taka fadar Allah da takalma mai mulki a ranar sakamako kai ka amsa kiran Allah babu annabi bayan ka kai mai farkon halitta a ja da kai ganganci manzon Allah takalmin ka yafi kowa ka iya tafiya ka iya yaki mai takobi battari da hatifu mai karaya mai kin ka ya zama zindiki mai son ka ya haɗe ya wuta alan wasu halin da wanda ya same ka ya ma'aikin Allah wanda ya rasa ka ya rasa komai ranaku sun kasa samar da kwatankwacin ka dan kai ne arzikin mu da Allah ya jefa manzon Allah ka cafe shekara dubun da bata da fatin ka ya rasulallahi amma idan ka so sai ka ziyarci masoyinka ku gana da shi a fili ko a mabarki lallai Allah mai iko ne kuma mai aikata abin da ya so ne ya manzan Allah kai ne kai wa duniya wankan shiga musulunci kafirci ya arce don ka ga mai sara wuyan kafirci ya bayyana talauci ya kare don ka ga buloniyan duniya da lahira ya sauka abinda ubangijin ka ya baka na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gobe na bana ya fi na bara na baɗi ya fi na bana na kiyama ya fi na duniya ubangijin ka titir daga ka yake yi duk wanda ya juya maka baya fasiki sunansa ba a raba maka jahilci sai jini ya halatta a rage maka daraja a fada jahannama muhammadin rasulullahi صلى الله عليه وسلم zo Muhammadu zabin Allah yardar Allah ajiyar Allah komai da komai aka ce naka littafi naka ceto naka girma naka abokai naka imani sallah azumi zakka haji duka naka a cikin shekara 23 ka cika duniya da ambaton Allah mutum da aljan dabbobi da tsirrai kowa sai da ya ji kiran ka manzon Allah kai ne wanda san kai fi gaban wajibi akan dukkan alam tunda ubangijin kana son ka dole kowa ya so ka bi ka dan san ka shine abin tuhuma a ranar alkiyama ga mai hankali san annabi shine abin yi a gidan duniya ko a samu dacewa a gidan lahira duniya da lahira Allah bai yi kyakkyawa kamar Muhammadun Rasulullahi ba صلى الله عليه وسلم mai idanu da radara mai kyan gira ga doguwar haba mai hanci da dogon wuya ga zaratan gabai san talailan namiji ko dan kyan ka sai ai imani da kai Allah nuna mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka aikata abin da ka so ya rasulallahi mai gidanka Allahu magani warke cuta walau tsufa ko mutuwa manzon Allah saboda girman ka ka gagari sakamako dan aljannar ma bidar ka take yi annabin mu ka bi dukkanin annabawa gaba ɗayan su ɗaliban ka ne masu kan fata daga kogin ka ko dan yayyafi daga mamakon girgijan ka ba su kusance ka ba a cikin ilimi da kuma girma manzon Allah duk da yawan ibadar ka goshin ka bai san dauda ba ga laushin hannu da ya fi gaban auduga a yi hannu da kai a kwana 21 ana kanshi mai gumi asalin turare baka wawaye a tafiyar ka dan ka ne mai gani ta gaba mai gani ta baya kuma saboda hasken ka rana da wata da taurari daga gare ka suke caji ya isa dukkan mu'jiza da babbagar ilimi a cikin ummi a lokacin jahiliya da tsantsan ladabi cikin wanda ya tashi maraya dan ka ne ubangijin kai rene ka da kyautatawa ko da yaushe zuciyata begenta shine ta ka ta ziyarci kabarin ka wato rauda a madinatul munawwara dan cikar burin zuciyata shine ta ka tai kwalli da kushewarka kafin a karɓi ranta ka taimaka min ka kira ni ya rasulallahi in zo ga ni ga ka ko zuciyata ta samu nutsuwa a ce yau ta ga abin ƙaunarta.
صلى الله عليه وسلم Saka lafiya annaban ka so mutum duk duniya ma a kishi duk wanda zai so mutum ya so shi saboda kai duk yawan ibadar mutum idan baya son ka gwamba kwankwalati da shi kuma kai can rayuwarsa ina ma mahaifiyarsa barinsa tai kuma makomarsa ta munana amma duk kankantar ibadar mutum zababbe a cikin zababu kai Allah ya zaba a zabe ka zabe Allah zabin ka ne zabin Allah ni kai na zaba manzon Allah zabe ni kai ne zababbe ya mai daura karayar karyayyu karbe ni karna karaya dan ka karbi karbuwa a cikin zuciya ta shagala da shagalin shagaltuwa a cikin sada zumuncin samo bakin zara so ma soyayyar son kowa in wanda ya rasa waye shine Muhammadu Rasulullahi صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبا فاطمة أنغن عائشة da da halitta za su juya maka bayan Allah ya isar maka idan na ga dama sai ya shafe su ya zo maka da wa'anda za su faranta maka da ni kayi mun babu ranar canji abadan ba gudu ba ja da baya domin kowa ya bi manzon Allah bai kai ba ni san ka nake oba ni da san ka mun saba ni san ka bai yashe ni ba ina san dadi ya rasulullahi masoyi a gurin duk mai hankali ban goma da far bayi gonar sama mai wuyar kai taki kai nuwa da shan Allah jarumi uban sadakai waye ka ce Muhammadur rasulullahi صلى الله عليه وسلم kada mai dakon bayan wuce kwana uku mai ke ta kasa babu diga mai kyautar sa ku kasa kasa tashi wanda Allah ke masa aiki mata sama'u babu tsani mai sako shi babu abinci ya manzan Allah kai kada nake fatan nake burin nake muradin nake mararin nake zumudin nake nishadin nake addu'ar in gani dan kai kada kaga Allah ka gana da shi ya yabe ka ka yabe shi manzon Allah ka isar da sakon ubangiji idan ka yi bayanin alkur'ani mai girma har ka gyaran dori da hadisi da ba dan ka ba ba wanda zai san Allahu ka kautar da jahilci a zukatan al'ummar ka addinin musulunci bai maraici ba saboda mafi alherin uba sallallahu alaihi wa sallam annabi ka take duk wani matsayi a bakin ka Allah ke magana kai ka kusanci ubangiji kamar tsirkiya da baka ko kasa da haka kowa ka gani da abin da yake so ni na zaɓi manzon Allah ina son sa kuma ina ina kaunar sa kai kada ka san Allah dole kowa ya ci arzikin ka dan Abdullahi da Aminatu limamin annabawa da mala'iku mai tafin baiwa mai kyauta mai hakuri kuma jarumi sadauki sallallahu alaihi wa sallam annabi ya sun nurin la
manzon Allah ka isar da sakon ubangiji dan ka yi bayanin alkur'ani mai girma har ka gyaran dori da hadisi da ba dan kai ba ba wanda zai san Allahu ka kautar da jahilci a zukatan al'ummar ka addinin musulunci bai maraici ba saboda mafi alherin uba sallallahu alaihi wasallam annabi ka take duk wani matsayi a bakin ka Allah ke magana kai ka kusanci ubangiji kamar tsirkiya da baka ko kasa da haka kowa ka gani da abin da yake so ni na zabi manzon Allah ina son sa kuma ina kaunar sa kai kadai ka san Allah dole kowa ya ci arzikin ka dan Abdullahi da Aminatu limamin annabawa da mala'iku mai tafin baiwa mai kyauta mai hakuri kuma jarumi sadauki sallallahu alaihi wa sallam
Ya Rasulullahi ya manzan Allah, Allah nuna mana ɗaga aminatu zaɓaɓɓen kowa.
Angon hadarar Allah mai Allah mai aboki Jibrilu, mai Abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu, mai Muhajiruna da Ansaru, mai mutunci, mai karamci, masitircin musulunci, mai nacin tura kafirci ga rabon yanci. Allah ne mai badawa, kai ne mai rabo, ga mu kare ka manzon Allah ka ba mu cikakken sabati da suluki da juriya a cikin soyayyarka da ahalin gidanka da karatun Alkur'ani.
La ilaha illallah Muhammadun Rasulillahi soyayyar annabi muka roƙa Allah sama na sansa a zuciya yayyawa.
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya aiko manzon Allah da ban mamaki da shaida da gargadi da bishara zuwa halitta baki daya annabin mutane annabin aljanu annabin mala'iku annabin rawanai annabin annabawa annabin mursalai annabin mazaje annabin mataye annabin karfafa annabin duniya annabin lahira annabin duka kowa annabi annabin sane ina mai neman girma ga manzon Allah ina mai neman ilimi ga manzon Allah ina mai neman aikin yi ga manzon Allah ina mai neman jari ga manzon Allah ina mai neman arziki ga manzon Allah ina mai neman haske ga manzon Allah ina mai neman jin daɗin duniya da lahira ga manzon Allah ina mai neman cikawa da imani ga manzon Allah ina mai neman aljanna ga manzon Allah ina mai neman Allah to ya so Muhammadur Rasulullahi La ilaha illallah Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulillahi Allah nuna mana mai maka.
ina mai neman masifa da bala'i ina mai neman rikici da rigima ina mai neman azaba ina mai neman fada da Allah to ya taba Muhammadin Rasulullah ya ga yanda Allah zai da shi annabi kai ne mai daraja kan daraja kan daraja dan kai ne mai mukamul mahmudi mai samo da tsatsai da firgitacce mai koya wa girgije kyauta yayin da ya rawata mai danyatar da busasshiyar bishiya da kwanciyarsa wanda diya nufi kai masa annabi baka kore shi baka juyar da hannun kyauta kuma baka taba barta gori ba kai ne mai ayoyin shari'a da kai Allah yake damawa dan kai ka da baradantaka da soyayya kuma kai Allah ya bawa da yawa dan kai kada yake yayi bayan mamakin girman halittar wannan annabi da ɗabi'u kyawawa suka kawa da shi ya taro dukkan kyau gashi mai kyawun murmushi mafi tsarkin farko da ƙarshe babanmu muhammadu rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam.
fahimtar ma'anar ka ta gaji da dukkan talikai gejin ilimi kawai ya ce kai mutum ne mafi alhairin halitta gaba ɗayansu wanda yake da ma'aikin Allah zai ka taimakon sa gaisuwa ta nake miƙowa gare ka ya rasulallahi da ka lafiya manzon Allah turmin dakan daga dole a kanka a bar ka yanda kake kuma dole sai an yi da kai mafi fasahar harshe gagar koyo kowa bebe ne kai kada ka iya magana dan kai kai bayanin kadimi zancen Allah sannu babudin gaibu taskar gaibu likitan likitoci mai warkar da cutar da ta gagarwar kuwa kai kada ne komai yarkoka mai gane ka sai mahalicin ka na yi duba gabas da yamma kudu da arewa ban gada tamkar ka bayan rasulun layi kai kadai na gidan hutun ka aljanna babu mai shiga sai da yardar ka ba ka da abokin tarayya a cikin ayyukanka dan ka fi kowa iya sallah duka dukan ka nake kumbura ubangiji yana zauna ka huta ya mai kyau da lulubi ni dole in bege in bege ka in kuma yaba maka wallahi ka burge ni manzon Allah har ba na rasa mai zance maka zuciyata tana neman daukin ka ka zama da fayi a gare ni dan tallar san ka billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu na fara ya rasulullahi Amincin Allah ya tabbata ga sayyidul wujudi.
sallallahu alaihi wasallam kowa dan samman ne kai kada yake tambaya samu dan komai na ubangiji yana hannunka kowa rarrafe yake tuni ka je ka huta ma'aikin Allah kowa butul ne kai kada ka iya gode wa Allah ubangijin ka ne ya kira ka da mamudu suna nufin su karanta tuni ka biya ka wanke manzon Allah suna nufin su roki Allah tuni ubangijin ka ya amsa maka suna nufin su ga Allah tuni kai tafiya dare zuwa lalar ubangijin ka ina makiya manzon Allah suke to su tsamayi azabar ubangiji tunda suka fifita soyayyar iyayensu da matayensu da gidajensu akan soyayyar Allah da manzansa kuma idan ma sun farsa ai ubangijin sa bai barsa ba kuma bai yanke masa ba alkiyama ta kusa dan ko wata ya tsage kai ka kira wata ya samna nawa zuwa kiranka kai ne wanda Allah ya rantsa da rayuwarka ya rantsa da shafa'i da wuturinka ya rantsa da hasken fuskarka Allah bai halicci mutum da aljan ba sai dan su koyi da kai dan duk wanda zai yi ibada irin taka zai yi abin duk da ka zo da shi a rike shi shine tsira abin da ka yani da shi a ni gabarin aikata shi sai a da Allah garau a madakata لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله يا إلهي Shakira sha ambato an ambace ka kowa ya ji a ambace ka ambace Allah ambatan kana sa nutsuwa da faranta zakata jabu ja rasulullahi kai kadai ka san hanya kowa lalibe yake yi jara kamar halitta dole in sara maka duk duniya ba tamkar ka ambaliyar rahmar ka ta malayar da wanda ba makon girgijan ni'ima akan duk wanda ba Allah ba arzikin ka kowa yake ci da ba dan kai ba da ba ayi ba ni na baka kaina ina neman abuwa gare ka ya rasulullahi ka sa ni a cikin inuwan nan taka ranar da ba wata inuwa sai inuwar ka sannan ka iya min abin da ba zan iya ba dan iyawar ma kai take nema a iya sai an yi da kai babu wanda ya iya sai kai dan kai kadai aka yi da ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam
ka bambanta ka fifita ka yi daban halitta ba kamar ka ya manzon Allah a san matsayinka da darajar ka shine ainihin dalilin samar da halitta masoyinka ya masa barka dan ya shallaka dukkan halaka da azaba wake da uba kamar namu wanda komai nasa mai tsarki ne kuma magani ne kai ka daina kana girma kana ƙara samarta kai ka kira bishiya ta tawo da jijiyarta tana mai sujjada dan amsa kiranka girgije ne yake maka inuwa dan ya samu tabarrikinka
La ilaha illallah alhamdulillahi ya Allah.
kada mai yin yadda ka so sadauki mai kashe harna ka kashe su ka kashe bayan su mai yalwar gaba mai yalwar baya tun daga kan annabi adamu ila yawmul qiyamati kowa dan zagin ka ne dan kai kadai ne cikakken bawan Allah kowa kuma bawan ka ne abi ka tsira daga hisabi hakika fada asiradi wani abu sai rama sai ma ranas ala fiya mai shekarun kuruciya shekara 63 amma ka ku wanda ya shekara dubu a girma a wajen Allah soyayyar ka tana shigantar da zuciya har ma mutum ya manta da kansa dan tuna kadarin ka Muhammadu Rasulullahi mai kyan diri mai kyan sawu kuma silar saduwa da Allah don kafi kowa kusa da Allah mai neman bukata a wajen Allah sai ya kama kafa da kai rasulullahi Sallallahu alaihi wa sallam.
sannan kyakkyawa daga Allah wanda Allah ya kyautata shi akan ka Allah ya gama kyau kyau kai yake nema ko ya samu a ce masa kyau kyautata ba manzon Allah dan kai ne abin neman mutane da aljanu abin neman dabbobi da tsirai abin neman gizagizai da duwatsu abin neman akwai da babu Muhammadu rasulullahi ko saka duniya kai ya taras kuma kai ya rako ya rasulullahi dan ba haifa abin haifa ba ba ta sai yana mai imani da kai kuma yana kaunar ka sai da ko daga baya iyayensa su juya da shi gabanin addinin ka dan dan kai ne farin wata mai haska haska na haka haska kama a sana su koma masoyan ka rasulullahi kai ne mai mika mikakken makamin kare dankin karya kashin baya da kawo karshen muka muka da karanin kafirai makiya Allah dan walwalawa da watayawar muminai masoyan Allah kuma masoyan ka rasulullahi abin dogaro abin fakewa abin nanikewar bayan Allah duk wanda ba Allah ba yana karkashin tutar godiyar ka yawmul kiyamati karshen zuwa a jerin aiko annabawa farkon farkon tsagewar kabari Muhammadin rasulullahi alafiya dan baiwa mai tarin baiwa mai isa ka baiwa mai kyauta da baiwa kai ne sita a fagen isa da baiwa kai ka cika baiwa ka daga baiwa ka bi baiwa kai ne ka bi baiwa kai ne mai tsabar baiwa Muhammadu Rasulullahi da ka lafiya mai baiwa da aljannatin daga duniya gwani na gwada ya manzon Allah kai ka bawa mutum goma aljanna saboda tsabar baiwa ka ya Rasulullahi baiwar ka bata tsaya ga mutane ba kawai ba ce ta tsallaka ga dabbobi dan naji ka bawa baraka aljanna ka bawa zaki aljanna ka bawa ka bawa maciji aljanna kai wallahi manzon Allah kyautar ka bata tsaya ga mutane ba wallahi ka bawa kowa aljanna sai dai wanda baya so duk wanda ya so ka ya narke a cikin bayyar ka wannan ya samu baiwar ka ya gama wanda duk ya ki ka koya ya wannan shi ne baya so kuma wallahi yayi tafkeki ya asara dan ya rasa baiwar ka ya rasulullahi ka ka lafiya mai idan ganin Allah ka ka lafiya wanda kai kaga Allah ka ka lafiya abin gayyatar Allah ka ka lafiya mai ganawa da Allah ka ka lafiya mai ganawa da Allah ka ka lafiya mai riska Allah ka ka lafiya bawan Allah ka ka lafiya annabin Allah ka ka lafiya tafarkin Allah ka ka lafiya masoyin Allah ka ka lafiya masanin Allah ka ka lafiya kadarar Allah ka ka lafiya taskar Allah ka ka lafiya ramar Allah ka ka lafiya mai rabon arzikin Allah ka ka lafiya mai iya kusantar Allah ka ka lafiya mai iya bautar Allah ka ka lafiya wanda ya ubaraka ka ka lafiya wanda ya keta hijabai ka ka lafiya wanda ya biyanta da Allah ka ka lafiya lafiya wanda ya bashi Allah ya bashi ya kara masa taka lafiya mai ban kwana da Allah lafiya taka lafiya Muhammadu Rasulullahi shakallo baban faɗi mata zara'u mai mata sha ɗaya iyayen duk wani mai imani mai abokai goma dukansu yan aljanna mai ya'ya bakwai da duk duniya ba mai uba kamar su ga sabai guda hudu jarumai sadaukai kula fa'un rashidina sun bi ka muna shaida sannan ga manya manyan jikoki guda biyu ina wani mai kaka tamkar hassan da husaini mai dubu malala gashin rakumi duniya da lahira da abin da ke cikin su kai ne mai control kuma duka mallakin ka ne sannan mai kwaya daya jan laraba da kai kadai ubangiji ya aminta duk wanda ka aminta da shi ubangiji ma ya aminta da shi ba a samun amincin Allah da ɗayan ba a samu amincin ka ba ya rasulullahi ubangiji tabaraka wa ta'ala na roke ka dan albarkacin wanda ka surata mu da sura sunansa daga izini da girgizar salati da aminci ya ta zuba a kan mai daɗin sunan nan Muhammadu Rasulullahi da ahalin gidansa da sahabansa da masoyansa da mabiyansa har zuwa ranar tashin alkiyama assalatu wassalamu alaika ya Rasulullahi assalatu wassalamu alaika ya Rasulullahi assalatu wassalamu alaika ya Rasulullahi